عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa san shi da kaddarawa shi muka waye gari wannan safiya ta laraba 23 ga watan hudu a musulunci bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1439 Allah madaukakin sarki ya taimake mu muna karanta wannan littafin mai albarka sharhu sunna na Aliyu al-Barbahari Allah madaukakin sarki ya ƙara masa rahama mun tsaya ne kan magana ta shida wanda malam yake cewa mutane ba za su taɓa ƙirƙiran wani abu a cikin addini ba face sai sun bar abin da ke addini ne kwatankwacin abin da suka ƙirƙira don haka ya ce lalle a guji ababe da Allah madaukakin sarki ya haramta ƙirƙiran wani abu a addini bid'a ne bid'a kuma bata ne batacce da wanda ke cikin bata dukansu ƙarshensu za su wuta ne don haka ya ce wa dalalatu wa ahaluha batan da masu batan illa duka yan wuta ne kama fil hadis kama yanzu zo cikin hadisi wa kullu dalalatin fil nari ko wa kama fi hadisil shara kamar yanda yazo a cikin hadisin da yake nuna cewa lalle al'umma ko kuma jama'a za su kasu kaso saba'in da wani abu yahudu saba'in da ɗaya nasara saba'in da biyu suka kasu to za a waye gari musulmi za su kasu kaso saba'in da uku wata taftari ko hazihil ummatu ala talatin wa saba'ina firka kullu hafin nari illa wahida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce da sannu a hankali wannan al'umma za ta kaso saba'in da uku kullu hizbin bima ladaihim farihu da kenan ko sai ce kullu hafin nari duka kuma wasu za su je saboda me ba su tare da Allah ba su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce illa wahida sai dai daya a cikin 23 nan sai kai kokari ka zanto cikin daya wanne ne daya lalibe za a yi a ce ba wanda ya san uku a sai Allah a a ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani sahabbai sun yi tambaya suka ce suwaye na tsira abin tashin hankali ne sai ce duk wanda ke kan abin da nake kansa a yau ni da sahabbai na to shi ne zai tsira sai in duba sai ka duba sai ki duba sai ku duba sai mu duba kowa sai ya duba abin da kake a kan shi a yau shi ne abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke kan shi a wancan lokacin shi kenan kana cikin wanda za ka tsira wallahi in baka ciki duk rawaninka duk girmanka duk kaza ɗinka ko kai wa ka kira kanka ko aka kira ka wallahi ka tabi Allah ta'ala ya tsare mu yace fa hadha dalilun ala anna ahla al-bid'i yakununa fi an-nar wannan dalili ne da ke nuna cewa duk wanda ya kirkiri wani abu addini an yi bayani ya fahimci abin yanda yake ce kuma zai tsaya saboda samun kuɗi ko samun jama'a to wannan kashe shi zai tafi wuta ne wai tafawatuna minhum man yakunu fi an-nar bi kufrihi sai dai suna da bambanci akwai wanda zai dawwama wuta saboda me bid'a ta kai shi har ya fada kan kafirci kai tsaye wa minhum a cikin su mai yakunu fi nari ne ma atiyatihi akwai wanda zai shiga wuta saboda me sabo da yake yi minhum mai yakalu fi nar akwai wanda zai dawama wa minhum man la yakalu akwai wanda kuma ba zai dawama ba Allah ta'ala ya tsare mu daga wuta ko ma kusa da ita dan duk wanda ya aiki mai kyau ai ba shi ba wuta ko Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anhamu aduna duk wanda kyakkyawan aiki ya riga ya gabata da gare su aikin da yazo daga Allah aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani wannan su za a nisanta su daga wuta Allah cewa la yasma'una hasisaha mu sun wutan ma ba su to kuma wahatin mazun wuta ta kare ce ce a wa hum fi majtahat anfusuhum khalidun za su dawo mai cikin abin jin daɗi shi ka'idan musulunci kenan in yace ka bar kaza to zai kama kuma abin da za ka yi in yace kaza akwai wahala to zai gaya maka abin da akwai sauki a cikin shi musulunci baya barin ka haka tun lokacin da aka ce ga haƙƙin da ke kanka sai an ce kuma kai ma ga haƙƙin da kake da shi hatta Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa bayi suna da haƙƙi a wajensa tare cewa shi halicce su shi ma ya da haƙƙi a kansu haƙƙin Allah a bayi a bauta masa shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa a wajen bauta wajen uluhiyya ta karka bauta kowa tare da Allah rububiyya karka yadda ka ce akwai wani wanda ke da wani matsayi ko wani wanda ke da rikon wani bangare na duniya ko kuma ba ta nama an ji lahira ko wanda ke da wani abin da yake da shi a wannan lokacin karka faɗi haka shi kuma haƙƙinka a wajen Allah wanda shi ya ga dama dora wa kai shi ba zai shigar wuta ba mutumin da bai yi shirka da shi ba in dai baka shirka Allah ta'ala ya ɗaukan ma kansa cewa ba zai saka wuta ba dan shi yace ma ya fa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima to bi in Allah muku azaba ne zai samu amma fa idan kun gode wa ni'iman Allah kun yi wa Allah bauta kamar yanda yake kun yi imani da Allah shi kenan magana ta gari Allah ta'ala ya tsare mu don haka mutane kuwa kiyama mutafawatu ne daban-daban suke wani ya fi wani wani ya fi wani akwai wanda bid'an shi ta kai shi har ya fada ga shirka ila yana kallon wani Allah ne ila yana kallon wani kumfa ya kunne to wannan Allah ya sauke to wannan kaga an fita daga da'irar musulunci akwai wanda shi kuma bai kai haka ba to wannan saboda sabansa in Allah ya ga dama ya iya cire shi sai babi na gaba قال المؤلف رحمه الله وحذر سجار المهدسات من الامور malam yace Allah ya masa rahama ka kiyayi kanana kananan abubuwan da aka kirkira a cikin addini ka kirkiri ka kiyayi kirkiran abubuwa kana tsawa addini fa inna sigar al bid'i lalle kananan bidiyoyi ta'udu hatta tasira kibaran su suke tafiya su dawo su zanto manya manya وكذلك هكذا كل بدعة أهدست في هذه الأمة دوة بدعة واتشأك الكريتة أولا الأمة كان أولها سجيرا أصلا تأكد ماشي يشبه الحق كما تاي كما ربسكيا يشيني مثلا بدعة ita bidiya duk lokacin da ganta ta yi kama da gaskiya amma ko ba gaskiya ba ce ba dan ba wuce ya ce kama da wani ba ba ta wani ta yi kama da me da gaskiya fakkarra bi zalika man da kala fiha saboda haka wa'anda suka shiga ciki sai su rudu su dauka cewa su addini suke summa lam yastati il khuruj minha sannan idan an riga an shiga ba a samun dama fita an riga an shiga ne rijiya gaba dubu ta azuma daga nan kuma sai ta fara girma wa sarat dinan yudanu biha sai ta koma addini ne ana mai da ita addini har ma fakala fasiratul mustaqim sai ta saba wa hanya madaidaiciya asali wanda zai shiga dan Allah zai shiga dan manzon Allah zai shiga amma asali sai ta saba wa hanyar Allah ta saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda da man asali ba dan haka a hakina ta ba fa kharaja min al-islam sai mutun ya fita daga musulunci bai sani ba wallahi da yawa sun shiga da sun fita daga cikin musulunci amma su bai san sun fita ba amma ko kai ko shi mai san shi aka zo aka tsara masa ga irin tafiyar da yake ga matsayinsa ga kaza da ya kudurce a zuciyarsa zai ce wannan ba musulunci ba ne akwai abu da yawa da wa'in suke da za ka zo ka same shi gefe ka ce masa akwai wani a gari kaza yana kaza yana kaza yana kaza sai ce maka wannan ba musulunci ba ne ba amma shi ma kuma gefe ɗaya yana yi amma bai san yana yi ba wataƙila Allah malakacin sarki ya tsare mu saboda haka dole sai an mai da hankali duk lokacin da ka ɗauki wani abu wanda ba addini ba da sunan addini to yana karami za ka rubi ne ka fada in ka shiga cikin ba za ka iya fita ba da yawa sun fada cikin abubuwa na shirka da bid'a da sunan addini amma asalin wayanda suka kitsa abin kamar rafida so da yawa wani su san Allah ne ke kai su da aka fara ko da a Najeriya da aka fara rafidanci an fara yi da cewa da yadda addinin Allah amma a ƙarshe ta yi nisa kuma sai bayyana ga abin da ake nufi to da asali wanda ya kafa din ba ya hude kuma ya shigo ne don rusa addinin musulunci amma sai ya zo da sunan musulunci don haka malam ya ce wa hazar sigarar muhudasat min al-umur yaqul la tatasahal bi shay'in min al-bidai duk abin da ka ji bid'a ne to karka mai da shi ɗan kaɗan ko dan karami walau kana sagira ko da karami ne li'annahu yakbu saboda ne yana girma wa yandafu ilayhi ghayruhu sai a raba wannan sa jikin sa wa hadha min mafasidil bid'i wala daga cikin barnar bid'a li'annahu idan fataha babul bid'i saboda idan aka bude kofar bid'a zadat kullum bid'a karuwa take karuwa take karuwa take in dai aka fara ta kadan na lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce wannan da daga cikin ɓarnar biri'a yayin da aka bude kofa ta biri'a to kullum karuwa take don haka falayin ta ta hannu fiha ba a yin saku-saku da ita wa yi ƙaɗo haɗihi biri'acin sagira a ce wannan ai karamar biri'a ce wala ta duro ba ta cutarwa albiri'acin misalin jamratin ita bid'a inda ka san garwashin wuta haka take walau kana sagira ko da ya karaba ce fahiya takburu hatta tuhrikul baita aw al mutajarra aw al balda kullu inda ka san garwashin wuta haka bid'a take inda za a dauko kwaya daya ajiye cikin ciyawa ko a cikin wani kaya to haka nan za ta daga girma hatta kona gida ko kuma wajen wani kasuwanci ko kuma gari gaba ki dai garwashin wuta na iya kona gari idan an bar shi to haka bidiya matsayinta kamar garwashin wuta ne a addini idan aka barta to za ta rusa masu addini ne don shi addini Allah ta'ala ya kowane zai tsare shi sai ya koma gefe ku masu addinin sai ta rusa su wata ran kuma sai Allah ya tada wa su mutane su kuma so shi addinin da mun yana ba shi ake rusawa ba har abada Allah ta'ala da kyau alƙawarin zai kare addini don haka duk waɗanda suka zo su kai ta shirkan su da bidiyan su da kaza irin suka gama wani lokaci sai kuma Allah ya tada wa sun zo shi addinin ba shi yake rushewa ba su masu addini ne ake shiga sai a rusa su a rusa yayanku da matanku da kaza shike da sai a waye gari ba ku ko kai ma kana kallon wata kalmar biliya din ba komai bane ba bari ka shiga ai wanda za ka ga ahlus sunna ne amma ta ce dan wannan ba wani abu bare dan shiga kada to haka ne za a cinye ka ɗayanka suna tasowa ce ba sun taɓa ganin shi a gurin suka ce wa mu'zamun nari min mustasgal sharar asali duk wata wuta da ganta mai yawa asali yar bela wuta ce yar karama hakan ba a can ce ake kirtawa ba to kuma ka zo ka kashe sai ka je ka ci ko bokiri da ruwa ba taba zuwa kona gurin da akwai sun bai ba ko da abin nan haka sai ka ga sai ka sa in ta kwace ta sa itace a yi ta bugu har ba sai ka nemi taimako amma asali taimako ka nemi a kunna ta a sharan ma ka zo da kwani ɗaya ba kwaya ɗaya za ka kirta shi kenan ya ishe ka to bidiya haka take duk kaga wuta asalin ta ya karanci fala yatahawanu biha so ba za a yi kasa kasa da ita ba bal yasuddu babal bid'a nihaiyan inde bid'a ce gabaki da yake toshe kofa wa kada kana rasul sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyyakum wa mudasatil umur ina muku gargadi ku risanci al'amurra da aka kirkira a cikin addini wanda ba ni na zo da shi ba iyakun ta hazirun mimo da sa'in bida in mutlaka kalmar iyakun gargadi ne daga kirkira a cikin addini kai tsaye sawa'un karatu da sa'in sabira abinda aka fara in dan karami ne awamu da sa'in kabira ko kuma babba ne lam yastasni rasulu sallallahu alaihi wa sallam shay'an min al-bidai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai toga sai ya cire yace banda bid'a kaza ba yace iyyakum wa muhdathatil umur ko ba su yawa ko yan kaza fanahayu ko amun fi jami'il bid'a hanza ya kunshi dukkan bid'o'i dan yace wa kala yace wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura a addini sune wanda aka kirkira ba wanda shi manzo ya zo da shi ba don haka da ya ta yace ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawadi zan bar duniya da ku rike sunnata da sunnar kalifofi na shiryayyu to amma kalifofin tare su ya rike ya ce a rike sunnar su ko su suka yi magana sai ya ce kaza a sai kaza su ma sai sun jingina zuwa gare shi abubakar yanzu ya magana sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace zai yaki mani izzakati suka ce a'a ba zai yi ba sai da ya kawo masu dalili daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Umar ya ce kaza aka zo aka kawo masa dalili zai hukunci ya ce kaza sai na Ali ya zo ce a ita to kai kafi da sani je kai hukunci ba shi kenan ba su ne aka ce a yi riko da sunnar su aka ce abu aka ce umar ya ce kaza abdullahi ta fada ce ina ce muku manzon Allah ya ce ku ce abubakar ku ce umar kada ce abubakar din ma baya aqulu lakum qala rasulullah wa taquluna abubakar wa umar su kun kusa muku ruwan duwatsu daga sama Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai cire wani ba yace wa kazalika kullu bid'in uhdithat fi hadhihi al-umma haka nan duk wata bid'a da aka fare ta a cikin wannan al'umma ta mu kana awwalu ha sagiran kowa ya sani asalin sa ya karama to kada ka haka ita kowace ce ba yushbihul haqqa kuma ta yi kama da gaskiya fattarra bi zalika man da kala fiha wa inna suka shiga suka rudu aka ga bara a fada ta bara a girmama ta sai ha kwace masu ita ma sun malam yasir il kuruja min hayran to ba za a iya fita ba akwai abubuwa da kila can da can ne yake kila guri ɗaya ne aka sani amma masu gurin har an manta da su ba haka ba ne so ɗaya shi kenan an gama to sai ya shiga kowa ma yana ta cewa da mai kaza da mai kaza kowa ma musamman kare kuɗi sun malam tattare kuru da minha ka shiga karo ba za ka iya fita ba alfitanu awwalu ma hadathat fil umma bi sababi tasahul asali ita fitina da take faruwa cikin al'umma tana faruwa ne ta hanyar sakaci ma ahlul fasad tare da masu banna da kun bar mabannaci a cikinku kun bari a gari an zo an fara wani abu wanda ma an zarar lafi bi hannun sultana babu dalili a qur'ani babu dalili a sunna kai tsaye su ma za su faɗa duk yayi za ka biya ce babu dalili daga baya ne yau da gobe kuma sai a yi ƙoƙarin nemo dalilin da ƙarfi da yaji amma kai tsaye mutum shi da kanshi da hankali ce maka ce biri a amma kuma amma kuma to kuma yanzu an zo sai ma a ce sunna ne ba haka bane ba har ma in ba ka kusa to kai ko ba musulmi bane ba haka za a dauke ka yace ma ahli fasad hatta asu fil ardi fasad sai da suke barna a bayan kasa barna wala ta asu fil ardi mufsidin ko hatta asu fil ardi ma'ana suka kai matuƙa wajen yin barna saboda me za a zagi Allah za a aibata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda cimma matsaya ko cimma burin da ake so a cimma kuma za a iya fada da haka wani sai ya tashi ya bar gurin kuma in wani lokaci ya zo a hankali shi ma kuma sai a narke shi yasa in dai ka wa mu zaman na da min mustasgarin mene sharar bai so an faɗi sai ya tashi ya bar gurin sai ya yanke waya sai ya kala to kuma gobe sai a waye gari yana nan ake fada Allah ta'ala ya tsare mu wa gasalu admigata shababi wal awaji suka wanke kwakwalan samari da kuma gama garin mutane wa hashau hamina sharri suka cika da sharri hatta hasadat fitnatu fil islam wa bainal muslimin har suka tabbatar da fitina a cikin musulunci fitina a cikin musulunci ka sako abinda ba addini ba ka sai addini ne kuma kila ma ka ce dole sai an yi wa bainal muslimin tsakanin musulmi kama huwa ma'lum kamar yadda yake sanannen abu ne a fili ma shahidina illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin hada kulluhu bi sababi tagadi wannan duka ya faru ne saboda dalilin yi baya an ahli sharri ga masu sharri wa tarkihim da kuma barin su hatta yasta hilal amru hala amrun su yazo fadama ya girmama ya kai inda ya kai ana zanto suna jikinka ko suna jikinku ko suna jikin mara sai ana bar su can su uku su hudu su biyar sai su zo ana cewa ku dai bi a hankali to kuma sai zo sai su haɗe malam malam in ya faɗa ba za a ji ba da haka bane haka al'amarin yake tafiya in dai aka bar abu karami saboda ƙarin yawa da an zo taka birki wannan ba addini bane ba su malam ma da suka saba san wannan ba ko sun sani inda ana so a ce ai abin da na da a to na da ma ban sani ba a aikin su bane ba ban sani ba saboda haka da an zo to za a kunno wata wuta ne wannan ahadarin da shi ma wani ake so a kore in aka yi saki har ba unan nawawiyyar nan ne ake so a kore kurdabin nan da dan rushidin nan ne ake so a kore to kuma aka waye gari wallahi kore su za a yi وسجل باب في هذا الأمر فلا بد من الحديث تبا وكما دولة معلمين في أنتهي إيه وسجل باب من من في هذا الأمر أتوش قوما إرم ونن كفاتا wala ya asmu min albada'i ba'da Allah azza wa jalla banda Allah madaukakin sarki ba wanda zai kare mutane daga bid'a abu na biyu Allah ta'ala ya bar illa ilmul nafi sai ilimi mai amfani ilimi ne mai amfani an yi ilimi kawai abin da aka tsaya da shi a koyawa mutane sallah su iya zamantakewa da su da iyalansu da su da 'ya'yansu zama lafiya kaza kaza to kuma sai aka aji sai aka dawo rawar banjo kaga shikenan wani abu Allah gafarta wa alƙalin zaria yace ka koya wa mutane karatu a koya musu karatu shine abin da zai sa su waye kuma shi zai sa zama lafiya yace amma ba ka koya musu rawar banjo ba inda aka ce za a fara wannan to kuma karatun za a ajiye shi dan duk wanda ya fara rawa shi shedan zai shigo gurin shikenan karatun kuma sai a ajiye sai a kama wani wanda babu irin littafin a dakin malam kwata kwata a labararin malam ba shi sai a kawo kuma ce ɗi ya fi labararin malam kuma a cikin almajiran malam wani su da cewa ɗi ya fi labararin malam kaga an samu matsala amma allazi laysa indahu ilmun wanda ba shi da ilimi fa hada yajrifu ma al-bid'a wannan shi kan zai gangara tare da bid'a wa yadhunnuha tayyiba sai da tun cewa abu ce mai kyau li'annahu la yadri an bid'a saboda shi bai san bid'a ba ولا يجي من البدع إلا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم babu abin da zai kiratar da mutane daga bid'a sai dai abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni da shi menene yace fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajib yace lalle ku zumci sunnata ku riki sunnata ku riki sunnar kalibobi na shiryayyu masu shiryawa abubakar umar usman ali haza huwa allazi ya'tumu min al-bid'a wannan shine zai kare kowa daga bid'a wa haza ya hataju ila ta'allumin wa tafaqquhin fi dinillah wannan kuma ana rukun sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sunnar kalifofinsa idan me ana samun kariya daga bid'a shi kuma kariya daga bid'a yana bukatuwa zuwa sai an tashi an yi ilimi kar ka zauna ka ce kai ahalin sunna ne ba kai ba makaranta ba dan ka ba makaranta kawai sunna a baki to sharrin dan bid'a ma sai ya tsanaka kuma an tashi notar da kai zaka noce ne sama da shi noce wa dan bid'a dole sai an tashi an yi ilimi da ilimi ne ake cimma nasara wa tafaqqihim fi dinillah da kuma fahimta addinin Allah a tashi a fahimci addini wani haza saboda haka nan ma kana salafu afqahul umma kasancewa salafu sare sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sun fi kowa fahimta a cikin addini kanu ashadda hazaran min albid'a sun fi kowa kyamar bid'a sun fi kowa ne gargadi da gudun bid'a wa ashadda tahdiran min al-bid'a sai kowa gargadi fada kar ai bid'a li ilmihim bima tajruhu ilayhi saboda sun san me take janyo musu wani mutum kamar yadda aka bayar labari ya ce zai dauki har ma da aikin haji a wani guri sabanin inda manzon Allah ya dauka sallallahu alaihi wa sallam sai ma Umar ya ce masa inni akafu an ka fitina ina da tsoron kai fitina ya same ka an ga dan karamin abu ne yace wa ayi fitnatin fi ziyarin khair ya malik alkhairi na ƙara ma wani fitina ne a cikin wannan yace baka ji Allah yana cewa falyahalal alladhina yukalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim shi sauna su mai da hankali su ji tsoro wanda suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar fitina ta same su ba akwai fitina da ta ji ka kawo wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kawo shi ba haka imam man ya ga mata kaga an wuce gudu da ya bari wancan ya dana nashi tunda shi mai neman alkhairi ne ko da kuma in an dawo ga zama wani sai ya tsana shi can ma shi kenan sai kuma manta da wanda Allah imam malik bai ta sabu a wannan ba yace babu ba zai yi ba saboda sun san abin da take janyowa al fitanu idza sta'alat fa innaha ta'ati ala al aqdari wal yabis ita fitina idan ta kunnu to tana zuwa kan kore da busashe wuta in ta kai wuta ba sai busashen ciyawa ba har mai dan gamshi gamshi a jiki ma za ta kanta ta wuce ta ba haka bane ba da za ka ɗauko wani kitira in ka fara buɗe ciki za ka ga akwai wani sanyi-sanyi ana bugu ma akwai wahala amma in aka samu wutar bala'i ta shigo sai ka duka ta kona abu to haka biriya in ta shigo kai da kake gefe ma ka tsaya kana faɗa ko kana kaza ka kika je ka yi karatu to sai ta haɗe ka baka sani ba ta'ati alal akdari wal yadi ta'ati alal kabiri wa sagir ba kadai yara ba har ku manyan ma kun faɗa ta'ati alal ulama wa ala ghairihim ka ji ba wai yara ko kanana ba dan yi ko busashe ba har malamai ma sun yawa take sai zanto shekara biyar abinda malam yake kai shi ya waye gari yau ba kan shi yake ba shekara biyar abinda ustazu yake kan shi ya waye gari ba a kan shi yake ba abinda shek yake da shi shekara biyar ya waye gari ba kan shi yake ba yanzu ta ci ala jami'in nas tana zuwa wa dukkan mutane wala yastati'una al-kalam minha ba za su iya damar da kansu akai ba walau takallasu minha ma takallasa minha ahlu da za su samu su su fita fitan kusu ko in ji bahaushe to iyalansu za su fita ba wa aula da da yayan saboda sun riga sun yi nisa wa man haula ku da waɗanda ke gefen su kai ka gano ba kyau ka ce wannan abin in an tafi a haka ɓannar za ta yi ba sai ka koma gefe amma can cikin iyalanka cikin almajiranka cikin wanda ke gefen ka sun riga sun yi nisa da ka ce ba haka ba ne gaskiya ka faɗa amma kuma sai a dawo ana zagin ka to sai a jure kuma ba haka bane ba duk wanda ya ce sai ya dawo kan gaskiya ya tsaya musamman ma ka riga ka nauce yanzu ka dawo kace ba haka ba ko kai wane ne to kuma sai ka samu masu bata ka masu zagin ka dan an riga an shiga wani shi a hanyar ya samu hanyar samun kuɗi ya samu hanyar a girmama shi to kuma in kace ba haka ba sai ce to an mai da shi ba yake kaga ba zai yadda ba neman girma fa hiya mislun na kina ita fitina kamar wuta ce إذا استعرت في الحدب الحشيم يتعب إطفاؤها إذا تكن تتاش أتكن كرماني كتكن تياوة فرجع كنا تو كشي تنا دوا حالا كما نفتا أبايا كين ذاك كستا أشعلا أما سيكاي إيو أنزو تسندنا لإتاش وما تروى أجيب أتاو أتالي تكتفى لأقول وانسو لكن القضاء عليها أولا ما تحدث سهل amma lokacin da ta faru abu ne mai sauki da ce za ka rike yar butar ka ta da za ta wuce sai ka zuwa mata ba shi ke ta wuce ba amma qadawu alaiha ba'da ma ta'azum wa tatakallaza fa innahu sa'ab bayan ta girma ta kai inda ta kai to abu ne mai wahala fa yajibu al-hazm ma'aha ya kamata a maida hankali wa adad tasabu da fiha duk abin da bid'a ne a gidanka ko a makarantarka ko a unguwarka in akwai dama kai kokarin ganin cewa ka hana shi yana karami in ba ka hana ba shi kenan da zaran an zo an fara watakila aure za a yi za a yi aure a unguwa sai wai aka je aka ɗauko masu gurmi masu kiɗa masu kaza masu kaza sai kuka ce yara ne sai aka kyale su sai aka yi ɗan ƙarami aka ɗauko da kuma gobe sai ga an ɗauko daga can kuma sai a ɗauko wani tun daga wani gari mai nisa in an zo kuma bacci a unguwar ma sai ga gari baya kuma an dasa wani mummunan abu cikin unguwa wanda duk wanda ya aure yana ga cewa in ba a zo an yi wannan kidan an tashi ba mata da maza ai ba a biya ba ba haka ba to amma da lokacin da aka zo sai aka zo aka ajiye an ajiye irin wani abin danji din da sai da ta unguwa ko malama sai ya kira masu wannan angon ko a kira wasu na kusa da ango menene za a yi nan gudu a waɗansu za a to ko kusa mun gwanna ba mu saba da wannan ba ba al'ada mu bace ba ba ɗabi'a mu bace mata da maza su taru suna rawa wannan ba mu san shi ba saboda haka karka yadda ka kawo abin da zai kawo tashin hankali cikin unguwa ko kuma a zo a fara da an zo ko bayan ka mutu baka ka zama kirki ka zama kaza sai a ce ai auren waye ne aka fara shi kenan sai jikin shi yayi sanyi sai ce to gaskiya ai hakuri da ta unguwa sun ce ba a so ba ta wuce ba goban wani ce zai kawo a ce auren wani ma ya hana kuma hatta babanka aka hada aka hana sai zo kira shi ce wani za ku yi kaza to kaga dan gidan wani da aka zo fa har da mu aka yi mitin aka hana to kuma ha gani yanzu in an zo mutane za su zarge nan unguwan nan sai su shikenan ba sai a bari ba ta wuce ba amma aka bari aka yi wanta shikenan kuma ta riga ta faɗa ba ta girmama ya zo ya ɗan kafa ɗin dabarsa yana ɗan shan wuyu da sauransu haka sai a kira shi a masa nasiha to ka gan wannan ba mu da mai shan wuyu ba mu da mai kaza ka ji tsoron Allah kar ka bata mana yawan wannan in ba haka kuma kowa zai raba kai da shi majalisa kofar gidan waya ne ko to ba kai ba da bago sai ga an shi shi ga in zai share sa wata unguwa ne ba zai unguwar ba ya kawo karnukansa ku ce mu unguwan nan babu kare unguwan nan bamu da kare kai haƙuri da Allah a janyo hankalinsa in ba haka ba sai a waye gari kila ya bari kuma ɗanka ya fara sai da kake cewa ai ka san wurin yan hango wani abu mara kyau ga wani kawai zagi da batanci zai rika yi to a ƙarshe ko baka sani ba kila wancan ya daina ko kuma ya bar unguwa kai kuma naka ya gada kaga idan karamin abu ya zo sai ya kokari a hana shi ولما كانت كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمعون بشيء منها كانت القرون المفضلة أنقى أصول الأمة kasancewar salafin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina suna cikin cikin karnoni waɗanda suke ba su girman daraja muhasirina lil bid'i sun zanto suna tsare bid'o'i a lokacin ba su samun shiga wala yasmahuna bi shay'in saboda darajar wancan lokacin ba sa sauƙaƙawa ga wani abu min hana bid'a kana fi qulul fadala an ka usulul umma sai suka zanto sun fi kowace al'umma zamani a cikin al'umma sarki da kyau da tsafta babu lokacin da ke da tsafta irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan babu tsafta idan ka wuce shi kamar lokacin sahabbai haka nan babu tsafta kamar lokacin tabi'ai lokacin sahabbai sun tuce kowa zamani na tsafta satubtahu alaikum ad-dunya wa antum al-yawma khayrun min yawma idh kinan gaba za a bude duniya za a yi kaza kudi ba za a samu kudi a wannan ma ko yace amma ku a yau kun fi wa'yancin da za su zo haka lokacin tabi'ai su al-hasarul basari su sa'id bin musayyib su ibrahimun nakai su mujahid bin jabar ikrama qatada bin da amma sadusi lokacin su yafi lokacin da ya zo bayan sa haka lokacin tabi'u tabi'in su imamu malik bin anas imamu ahmad rahimahullah imamu shafi'i da su auza'i da su safiya da sauri su ma lokacin sun nan ya fi duk wanda ya zo bayan shi har a daɗe kasa wa'annan su ne ƙorunan mafaddala allah madafacin sarki ya musu gamdakatar sun tsare wannan lokacin bidiya ba ta faɗa ciki ba sai dai illa ma sha abu don mai ba su yin sauki ko ta faɗo za su kore ta wani haza asna alaiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi gauri saboda haka ne ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yabi wancan zamanin bayan nan karorin da faɗin sai ce khairukum qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum mafi alkhairin karni shine karnin da na rayu a ciki karnin manzon Allah da sahabbai sannan wanda ya biyo bayan sa sannan kuma karnin da ya zo bayan sa li'annahum ma kanu yatasahaluna min al-bid'a babu sauki ta tarra bid'a kanu yuhasirunaha suna katangance ta wa kana ahluha yaktafuna min quwwati ahli al-haqqi akwai yan bidiyan ba babu ba amma koya suke yi saboda karfin waɗanda ke kan gaskiya ba koyo a ciki duk wanda ya zo to gaskiya ita ce za a yi gaskiya kuma alkur'ani da sunna falan ma ka zata koronar mafaddala lokacin da karnoni wa'yancan masu darajar suka kare na shida bida sai bida ta samu kwanciyar hankali ta samu dama wa ahalha da yan bidiya wa shurur da sharurruka ta suka suka shiga don haka za ga duk a lokacin sahabbai ba san wannan ba a lokacin tabi'ai ba san wannan ba a lokacin tafiyo tafi'i da ba san wannan ba shi mai yin masu ya gaya baka babu a wancan lokacin shi da kai shi to wani mai gidi a abin da zai tabbatar ke nan wacce alatin fitina sai fitinoni suka tashi bainar musulmi tsakanin musulmai lakin Allah jalla wa shi dai Allah wanda ya dauka ya girmama takaffala bi hifzi hadha din Allah madaukakin sarki ya dauki nauyin kiyaye wannan addini na musulunci faddini mahfuzun walillahi ham lalle addini a tsare ki Allah ta'ala ya kiyaye shi walillahi ham godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lakinnal ilaka yakunu ala ahli din ko ala halaka tana kan waɗanda ke kan addinin kumul ladina yahlukuna suke halaka wa amma ad-din amma shi addini فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل تررين كيايين دمي لكيايين الله ملكك سركي ده هكا القرآن الله يأتي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من تلفه تنزيل من حكيم حليم فهنا بات زوا مش تلقى كتبايا وما شيني أدينكو ويقيد الله له من ينصره أكل شيء الله تعالى ذي تاير ya samar wa addini wanda zai taimaki addini wa yaqumu bihi ya tsaya da shi kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Muhammad yace wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya baya kuka ce ba za ku bauta wa Allah shi kadai ba kuka ce ba za ku bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani lokaci Allah madaukakin sarki zai canza wa'ansu mutane wa'anda ba ku ba sa'annan kuma ba za ku tuzo ku ba don haka addini ko kai tsaya a kan shi ko ka tsaya Allah ta'ala ya da wanda za su zo tsaya ya faɗa a suratu ma'ida ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a izzatun azillatun Allah ta'ala ya ce da sannu Allah ta'ala zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su su ma kuma me suna san Allah sun kaga sun yi tsayani to akan arani amma akan mummune kuma masu sauki ne masu saukin jayuwa ne sallahu la yudayyu dinahu Allah madaukakin sarki baya kuzantar da addini shi lakin nahnu allazina nadibu idza tayyana dinana idan muka tozartar da addinin mu muka walakanta da shi mu ne zamu walakanta amma shi addinin ba zai walakanta ba wa tamala ana ma'al ma'al mubtadi'at ma karkata tare da yan bid'a muka ce a bisu a haɗa ƙarfi da ƙarfi kamar yadda wani yake cewa su suna da haɗi da kiristoci ai ai addini suke su ma addini suke suna da haɗi da kiristoci suna yin addini su ma suna yin addini haka ne akwai alaƙa su ma suna faɗi Allah ta halatta da suka duna har suna ake zuwa wa ta haɓa idal wata sa'an na ma'a sai muka sauƙaƙa al'amari tare da su fa inna na na hannun lazina na biyu to mu sani idan muka janyo abin da ba addini muka sa a cikin addini shi addini zai koma gefe tsaye baya cakuduwa da komai to yana gefe to kuma mu sai mu wulaƙanta idan muka ce za mu yi haka ko su wulaƙanta wanda za su yi haka وربما تنشب الفتنة والقتال سوديوا إن هكا kuma fitina za ta tashi da yaki wa tasfaku dima'u bi sababiha a zo ma ana zubar da jini ta wannan hanyar wala nastadiru an natakallasa minha babu jamar a ne a fita a tsame daga cikin wannan ina ga nan gurin ya kamata in tsaya to lalle yan uwa mu kokari wata iya ka uzunin wahiya kunni mai jibari ta jibari bahaushe ce wanda bai jibari ba zai ji wani sanu ai abubuwan halittu da Allah ya so in dai aka bari a biya girma shi ke Allah ta da ta Allah ta dawo da shi Allah ya Allah ta Allah ta tabbatar da mu akan gaskiya Allah ta Allah ta mana gaskiya ka ba mu yi kwamfuta ka nuna mana da ya ka ba mu yi kwamfuta mata Allah ka shige da mu gabaki ɗayan mu ya Allah Allah ta Allah ta tabbatar da mu akan sunnar ka kan hanyar ka kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai da ta kauce wa hanya Allah ta Allah ka dawo da shi kan hanya a wurin da Allah ya yarda Allah ta Allah ka raba addinin mu da kiristanci da yahudanci da maguzanci da da duk wani abu da za a saka shi wanda ba shi ne manzon kai zo da shi wanda ba shi kai da shi ba Allah ta ala shi da kuma baki daya marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya wanda suka riga mu Allah ta ala ya ga musu musu iyayen mu da malaman mu da dattawa ga baki daya da mata da kanana mu kuma Allah ya rubuta sarki ka sa mu suka da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam